غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح ثم لا إله إلا شاشي شاشي نسب عند بيار يوم منا تكن fitu masa'il wanda suka bambanta rafkanuwar farilla da nafila jiya mun yi guda mas'ala ta ɗaya daga cikin mas'aloli guda shida shine mantuwar fatiha da yadda take bambanta farilla da nafila to yau za mu shiga mas'ala ta biyu sai malam ya ce ni wa man nasiya as-surata wanda ya manta karatun sura ita ce mas'ala ta biyu awil jahara ko bayyana karatu ita ce mas'ala ta uku awil sirra ko asirtawa ita ce mas'ala ta hudu ya manta waɗannan sunnoni guda uku fil nafilati a cikin sallar nafila wata zakara sai ya tuna ba'da ruku'u bayan ya dago daga ruku'u kama da ya zarce da sallarsa babu jalan karatu na asirtawa ko bayyanawa ko kuma komawa a karanta sura kuma a ƙarshe wala su juda alai ba wata sujada a gare shi da kilafin farida da sabanin farilla ka sani wa man jahara fi sirri sajada ba'da salami wa man asarra fil jahri sajada qabla salami ko haka nan wa man nasiya surata ma'a qiyamiha sajada qabla salami wato wannan duk a farilla ne in a nafila ne bai tashi tunawa ba sai da ya dago daga ruku ya ci gaba da sallarsa ba wata sujada a gare shi kamar yadda na faɗa a baya fatiha a cikin sallan farilla rukuni ne daga cikin rukunan sallah limana farilla ce daga cikin farillan sallah amma a cikin sallar nafila fatiha sunna ce shi yasa ya gaya maka zai sujada qabli a karatun jiya wa man nasi al-fatiha ta fil nafilati wa tazakkara ba'da ruku'i tamada wa sajada qabla salam wanda ya manta fatiha a cikin nafila kuma bai tashi tunawa ba sai da ya dago daga ruku'u to tamada ya ci gaba da sallarsa wa sajada qabla salam ka gane ai matsayin fatiha a cikin sallar nafila kamar matsayin sura ne a sallar farilla ka gane a sallar farilla an kafa sura da tsayo ta zaka sajada kabri to a sallar nafila fatiha ce in ka barta za ka yi sujada kabri to in an sako kuma sura da asirtawa da bayyanawa a cikin farilla ne sunna mu'akkada amma a sallar lafiya dukkan su mustahabi ne saboda haka dan kawar mustahabi ba wata sujjada akan tunda muna magana a lafila ne wa man nasiya as-surata aw al-jahra aw sirrati an-nafilati wa tazakkara yatina ba'da ruku'i bayan ya dago daga ruku'u tamada ya ci gaba da sallarsa wala sujuda alai ba wata sujjada dan mustahabi ya bani tunda a lafila ne bi khilafi farida da sabanin farilla in a farilla ne zai yi sujjada qabli idan ya bar sura zai yi sujjada qabli in ya bar asirtawa in ya bar bayyanawa ya asirta zai yi sujjada ba in ya bar asirtawa ya bayyana wannan mas'ala nawa kenan muka samu guda hudu ga fatiha ga sura ga bayyanawa ga asirtawa to na biyar shine wa man qama ila salisati mutumin da ya miƙe zuwa raka'a ta uku fil nafila a cikin nafila yayi zaman tahiyya ne ko bai yi ba duk da ne idan idan bai yi tahiyya ba ya tashi zuwa raka'a ta uku yana zaton ita ce ta biyu kaga rafkanuwa akan rafkanuwa ga rafkanuwar barin tahiya ga rafkanuwar ƙari raka'a ta uku in kuma yayi zaman tahiya ne sai ya rafkana yayi zato sallan farilla ne ya saba a sallar azhar da la'asar da magaruba da isha in an yi raka'a biyu ana tashi a kawo ta uku ko to sai ya rafkana ya tashi zuwa raka'a ta uku kaga na rafkanuwa ɗaya ce shine ya tashi zuwa raka'a ta ƙari to duka ɗaya ne ko ya zauna ya yi tahiya a ta biyu ko bai yi tahiya ba yanzu dai ya tuna cewa wannan tsayuwar da yake raka'a ta uku ce fahimta zakara kabla ruku'i idan ya tuna kafin ya kulla ruku'u na uku yana karanta fatiha da sura sai tuna ce wannan raka'a ta uku ce to raja'a ya komo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama wa sajada ba'da salam sai ya sujada bayan sallama saboda tashin nan da dawo wannan ƙaji ne tun da ya dawo ya zauna kaga ya yi tahiya ba za a ce ya yi kablu don ya ba tahiya ba ai ya dawo ya zauna kuma ya yi tahiyar ya yi sallama saboda haka sujada ba ali zai yi na tashi da dawo wannan ƙari ne baya cikin sallah wannan in ya tuna kafin ya kulla ruku'u ke wa in aqadar salisata idan ya kudura raka'a ta uku ne ma na yayi ruku'u sannan sai ya tuna cewa wannan raka alfa ta uku ce kuma a cikin nafila to tamada a nan kam ya zarce wa zagar raji'ata ya kalo ta hudu a ta uku kuma ba zai zauna ba ba ko da bai zauna a raka a biyun ba sai da ya ruku'un ta uku ya tuna a ce fa wannan raka ta uku ce kuma bai zama tahiya a ta biyun ba to ba zai zauna a ta uku ba don ba a zaman tahiya a raka'a ta uku in ba magariba ba ce Kagan in ba magariba ba ce, ba a ta hiya a raka ta uku, ita ba magariban saboda ba a sallama a tsaye ne, dole sai a zaune ita ce ta ƙarshe. To ba zai kawo zama ba a wannan raka ta uku. Wa zadar raji'ata ya ƙaro raka ta hudu. Wa sajada qabla salami in ya zo ƙarshe ya yi sujada qabli. Eh? Dama na fi da yake gaya mu. yanzu muna magana a nafila ne duka a nafilan ma matsalar ta rabu biyu akwai tunawa kafin ya kulla ta uku akwai tunawa bayan ya kulla raka ta uku duka mun faɗi hukuncin su kuma yanzu in kafin ya kulla ta uku ne ya dawo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama ya yi sujada ba abi in bayan sai da ya ruku'u ya walwale a raka ta uku ya tuna to ya cika wannan raka ta uku kuma ya karo ta hudu sannan kuma nan zai shiga da kabul saboda ne ya ba zaman tahiya a raka'a ta ka gane ai raka'a ta biyu ya ba tahiya da zamanta abul ta kama shi sannan kuma ya karo raka'a biyu maimakon raka'a biyu ya yi hudu to in kabul da ba'ali sun haɗu in aka yi kabulin ta isar wa ba'ali shi yasa bai kawo maganar ba'ali ba tun da kabul ta samu wannan da khilafil farida da sabanin farilla wanda duk hukuncin nafila ne sabanin sallar farilla fa inna ka sani cewa shi lamarin in a farilla ne yarzu yana dawowa ya zauna yayi tahiyya yayi sallama mata ma zakara duk lokacin da ya tuna bi ma'ana ya kula raka'a ta kunne ya tuna ko bai kulla ba ya tuna cewa wannan raka'ar kali ce kai ko yayi sujjada ta farko ya dago ya zauna zaman ɗaukowa daga sujjada yana shirin komawa ta biyu sai tuna wannan raka alƙali ce to kar ya koma kar ya koma dai in ya koma sujjada nan ya yi ƙali da ganga ya tabbatar wannan raka alƙali ce kuma ya koma wajen cewa ai sujjada ɗaya ta rage yana yin sujjada ta biyun nan sallar ta ɓaci dan ya ƙara rukuni da gangan wancan ma an masa afuwa ne saboda rafkanuwa ne mantuwa ne mata ma zakare ce maka babu kaidi ko a wanne yanayi yake inda ya san wannan raka'ar ƙari ce kawai ya dawo ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama wa ya sujudu ba'da salami ya yi sujada bayan sallama to alhamdulillah mun samu mas'aloli biyar saura guda ɗaya tukun mas'ala shida alhamdulillah sai mu a shimawi ya zo izziya shafi to izziya الباب الأجر ko ba mu karasa ba shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu izziya ina za mu tashi wala ya juzu fil bai a tadris a tadris shine fa'ilun la ya juzu wala ya juzu fil bai a tadris a tadris ma gudi ɓoye aibin haja wala ya juzu baya halatta fil a cikin ciniki wa huwa idan baka san at-tadlis ba ma gudun ciniki kitmanu aidi sil'a boye aibin haja anil mushtari ga mai saya haja ka tana da wani illa koyayye ko bayyananne amma shi ne sayan bai tsinkayo wannan illar ba ka ɓoye masa ka sai da shi a matsayin mara illa to ka aikata haramu ka gane ai wannan bai halatta ba misali hansatu ne baya rike caji sai ka je kai cika batir ya zama batir full da ka zo baka ce masa ba ta rike caji ba sai ka sayar masa kai wannan kai ta biyu ka aikata haram ribar da ka samu duka haramun ce ko kuma a'a ya ci ma wasu ake cewa shi bai sani ba so ko ma waye dai ka sayar masa ko ya ci sifika ko kyamara ba ta yi ko ya ci sikirin ko wani abu maka mazaka ka sayar masa shi bai sani ba ko tana ɗaukar zafi ko ba a jin magana da kyau za ka ji kamar ana lala can ƙasa ƙasa ko da an kula gona ɗin wayar wannan duka yana cikin attabili wa yajibu alal ba'i yana wajaba akan mai sayarwa al ikbaru ya bada labari bi kulli shay da kowane irin abu idza akbara bi mushtari wanda in ya bawa mai saya labarin wannan abun allata da gabatu kwaɗayin sa zai karanta cikin wannan abu zai ji yanzu shi baya sha'awar abu eh in ba bai fasa ba dai zai rage farashi saboda sai ya san sai ya je ya yi mata wahala ko sai ya je ya yi gyara to wajibi ne akan sanya sayarwa duk abin da ka san in ka faɗe shi zai rage sha'awar wannan abu ko zai rage farashi to wajibi ne ka faɗa yi amma abin da ka san ba aibi ba ne ko da shi ko ba shi za a saye ka da darajarta to wannan bai zama dole sai ka faɗa wannan ba aibi ba ne amma duk abin da faɗinsa zai jawo tawayar farashi shi ya sace fa yajibu alaihi wajibi ne akan mai sayar wannan an yi bayyana ya bayyana wa mai saya annahu aqada ala kaza shi fa ya saye shi akan kaza in shi ma haka ya saya wa naqada anhu kaza kuma ya masa kuɗi kaza aqada shi kansa ya kudura cinikinsa ya saye shi ne naqada kuma ya biya kaza ka gane aibi wajibi ne ya yi wannan bayan nima bayan ya faɗi aibu idan mai san ya nuna zai zabge farashi a zai amfani da wannan damar ya zabge masa farashin da kuma bai kai kimar wannan hajar tare da aibun ba to sai ce masa a'a shi ma faka za yake a gudu na gaya maka ne gaskiya amma ni ma haka na saye shi akan kaza in za ka saye shi a kan yanda na sha ka bar riba ka sai amma za ka sa ba to kai ba wannan wajibi ne akan mai sayarwa wallahu alamu Allah shi mai masani to alhamdulillah nan kaga shi illa ɗaya kawai ya kawo a tadilisu ɗaya ne daga cikin illoli na turuki akwai alhishu an ko shuɗan ya tsoho da sabo nan magana ɓoye aibi ne akwai magana algishu wanda a zari ta tawa algush kamar nono a ƙara masa ruwa yawwa tattasai a sa masa barkono duk wannan algush ne ko gari a yayyafa masa ruwa ko nama a sa shi a cikin ruwa ya kumbura duk suna yi duk wannan algush ne ko kuma wake da ya tsutsa a kawo sabon wake mai kyau a juye a cakuɗa a mayar buhu a tsure a kai da shi a matsayin mai kyau duka wannan algushi ne ko dai khalqu da niyin bijayyidi cuɗanya mummuna da kyakkyawa ko kuma khalqul aqdimi bijadidi akwai addani akwai alfayl ko da yanzu aka tsinko ko yanzu aka girbe su amma wannan koma baya ne ko da nau'i ɗaya ne ba alal misali akwai dan wake akwai falin wake ko dan waken mu akwai dan arba'in wanda bai kai daraja dan kaka ba kaga ai ba za a ce mai kyau da mara kyau ba a'a wannan ya fi wannan kima to sai ka tuɗa ya shi kuma ka matsayi ka sai da shi a matsayin dan kaka duka wannan haramun ne algushi ne ai ya kai kala uku ba yi akwai da manyan kwaya akwai da kanana banda da arba'in ne akwai wanda kuma ya bayyana bayyana shi ba dama shi ba fari ba duk ana samu to kowanne ka sai da shi yanda yake kar ka cuɗanya tsoho da sabo kar ka cuɗanya mai kima da mara kima kuma ka sai da shi a matsayin mai kima to alhamdulillah risala ta fi eh
a yawon da suke fitarwa
ko kuma ka yawon zan ka ce kawa ba ai kawa ne suka ce kawu ma kawa yawwa ka ji asalin baba shi ke sa sunuri eh eh duka garazi ne ba su da garanti har wanda za ka iya rayuwa ba tabbas ba ne haramun ne saboda bai'ul garazi ne jiya ba ka zo bin wannan karatun jiya eh cinikin ma ala ayi halin haramun ne a bari ka tashi ko ta mutu jiya mu yi karatun nan ko dai a yanka a sai ta a yanke ko kuma a bari ko ta samu lafiya ko ta mutu in ko ce ba za a yanka ba to a bari ka tashi ta ware sannan sai a yi cikin a matsayin mai lafiya shafi na nawa ne a samun rujjani da ganin bugu ɗari hudu da biyu wala ba sa lilmu da ɗarri babu laifi ga wanda ya buƙatu a daji guzurinsa ya ƙare abincinsa ya ƙare yunwa ta kama shi babu gari kusa babu laifi an yi a kulal mai taka ya ci mushe wa ya ba kuma ya ƙoshi a malikiya shafiyawa suka ce ya ci sama sama yanda ba zai mutu ba maliku ya ce a'a ya ƙoshi bayan ya ƙoshi wa ya tazawwada har ya yi kusuri na mushen nan gaba ma ya ƙalibin yunwa ya ci ina fata an gane saboda fadin Allah sai alqur'ani da yace fa man yurra ghayra bajin wala adin fala isma alai wani gure yace fa inna Allah ghafurur rahim shine almudarris wancan ibturra an takura shi wajen cin musa wata shi ne mudari ibn matukul aka ce ibtarra fa man yurra wanda ya buƙatu famanu durra wanda aka buƙatantar da shi ga cin mushi to sai na aka kira sunansa almurutsar mabuƙaci an mani zigo murutsarra iza da ahu to anan ya samu wannan suna nan ana buƙatan buƙata ta abinci yunwa can kuma kuma ta iri ma gidanka ne ya rushe matar ka ce da tsohon ciki ba ka je itace ba an yi wani shuka ne ba ka da iri ba ka da fifi a suka wannan ka je wajen Allah zai ba shi da manar an manu zibin mutsara iza da ahu wa ya kashi fusu'a wa ya ta'ala kuma kulafa al'arab a ilahun ma'alla kalilan matan zakaru manar al-mutsara mabukaci to amma ita wannan aya ta maganar fa manufura gaira bagin wala adi duk wanda ya buƙatu a daji babu abinci budurinsa ya ƙare yunwa za ta masa illa babu laifi ya ci mushi ko fa inna Allah ghafurur rahim wata aya ce fala isma alai amma fa an cire mutum dubai ba gaira bagin wala adi gaira bagin banda azzalimi dan fashi dan kwanta kwanta a daji ka gane ai wala adi banda mai shishigi dan ta'adda Allah ya cire su suka in suka su mushe ko za su mutu za a rubuta musu zulubin sun su mushe Allah ya ce banda su wanda ya fake a daji yana aikata sabo yana zaluntar al'umma to baya cikin wanda Allah ya masa afuwa in ya ci mushe ko zai mutu ne ya ci mushe kuma za a rubuta masa zunubin cin mushe amma wanda ba adin ba ba bajin ba to babu laifi an yi akula da mai taka ya ci mushe wa ya ba ya koshi wa ya tazawwada ya yi guzuri a gaba ma in ya ji yunwa ya sake ci fa in istagna anha idan ya wadatu gabalin musha ya samu abinci na halal ko 'ya'yan itatuwa ko ya shiga gari da yana da yakinin zai samu abinci a garin to darahaha ya jefar da ita daga lokacin haramcin cin mushe ya dawo daga ya wadatu gabalinta to yanzu kuma haramci ya dawo ko tana cikin jakarsa yanzu in ya ci ya ci mushe amma da halal yake ci to malamai suka sai da yake tsaraha jefar da ita kar ka jefar da ita wani ya ci a ga nama wani ya ci ya koshi ya dauka ya ci ka tona rami ka binne yawa kar ka ji magana mai risala da ka jefar kai kaɗai ne ka sa haramci ta a garin musulmi aka ga nama a ga shakam ai ba a ce halal ne to sai ka tona rami ka binne wala ba aka bi intifai amma babu laifi da yin amfani da jirjiya da fatar mushi amma da sharadi idza duka idan an je ni amma fa amfani na al'ada ba amfani na shari'a ba shi yasa ake maka wala yusalla alai ba a yi salla a kai wala yuba'u kuma ba a sayarwa dan cinikin najasa haramun ne mun karanta a baya sannan kuma wanda ka sayarwa zai ce ai tunda hannun musulmi ya saya tana da tsarki zai je yi sallah a kai wala ba aka bi salati ala dududi sibai babu laifi da yin sallah akan fatocin zakoki da damusa idza zukkiyat amma an an yanka ta da bismillah domin a mazhabar malikiya makaruhi ne ba haramu bane zaki da damusa da kerkeci amma da sharadi in an yanka kamar da ake yanka lago in ka iya kama zaki ka kwantar ka ce bismillah wa bai'iha ba da shirka sai da fatar zaki ko fatar damusa domin ba na jisa ba ne kauli mafi inganci makaruhi ne kan hanci ko baya hana ja'izanci wa yin tafawu ana yin amfani da sufin maita da gashin sufi na mushe wanda ake bargonan ɗan libya da hula sanyi da rigar sanyi da fuliyar ya gashi irin ta gabar mai nisa inda ake musu dusar kankara da sufi suke yin tufafin saboda maganin sanyi to babu laifi a yi amfani da nan mushi dama gashi asalin baya cikin abin da yake zama na dafa da gashin dabbar da aka yanka da wanda ba a ci ta yi mushe ko tana laye doki da jaki har alhanzir da yana da gashi gashinsa ba na jasa ba babu laifi ya yi amfani da sufi na mushe wa shari'a da gashin dabbar mushe wa ma yunza'u min ha da abin da aka turo min ha na sufi ko na gashin fi halin hayati a cikin halin rayuwar dabbar can ba ya ce maka da sufi mai sati ba to na mushe ma aka yi ballatana wanda tana da rai duka wannan baya cikin najasa amma in ya zama wani nama ne ko fata aka ciro tana raye wannan najasa ne wa ma ubina min alhayy bi min akaratu malam muhammadu bayan azhar wa habu ila na malam yake amma mafi soyuwa a wajen mu malikawa an yi gusala a wanke sufin mushen nan ko sufin dabba mai rai da aka ciro din nan an so da an wanke saboda kyankyami cewa a jikin mushe aka ciro da an wanke da amma ba dole bane wanke wannan ba najasa ba wala yutafawu amma ba a amfani da rishiya da jawas kanta ita wa ita albaitatu musha jawas ka gashin fuka fiki irin irin muhucin dawi muhucin gashin dawi gashin kaza gashin lafuka kici amma kaza in ka turo in ka matsa har da jini ko ko an yanka ta in ka matsa shi za ka ga wani ruwa ne kamar jini shi yana haɗe ne da nama da tsoka gashin fuka kici shine rishi ka gane yi sha'aru da sufu da rishi duk gashi ne amma suna da bambanci eh ba akwai warishan wani ba ka taka ha ai qur'ani ma ya kawo shi eh to ba a amfani da namushi sai tsuntsu da aka yanka da sunan Allah ya ga naman sa yana da tsarki to ba laifi a dauki jawaz kamsa a yi muhuci da shi ko a yi wani ado da shi ko in zai shimfiɗu ma shimfiɗa a yi sallah kai babu laifi amma in na mushe ne wannan damirin jirgi haɗi ko damirin menene rishi ha haɗin yana komawa ga almaita da aka ce wani ta fahimci sufin mai kaci da duk wani lamiri na sha'ari ha yunza unin ha da kuma rishi ha duka damiri yana komawa ga almaitaci wala bi karmi haka nan ba a yin amfani da kaho na mushe sane da ta yi mushe ba amfani da kahonta wa azlafiha da kofatanta wa anyajiha da haulanta anyab jami'i na annabu fika fika na zaki ko na damusa ko na giwa in mushe ne ba a amfani da shi haramun ne to alhamdulillah sai ne sauran shafin ya kare ko babu akwai ai akwai magana a cikinsa sai mu tashi dai wa kuriya nan da suka wancan wancan askar na za mu tashi askari shafi na nawa na fasilin salatul idai ni ko ba mu ƙara wancan ba a'a na manta alama ta jiya ta fita kawai na ajiye ta shafi na nawa ne ai لا شيء منتج دليل كده من من الأمرة طيب شو كده ما بني عسكري شافي دليل أكو ده همسند تقل فصل والرقبة أبن ده أكي شيء وصولال المتوى شيء لسورة سكا خذ كل سكا مالي في إنشورة inshora an ya tarakaba kullum mota sahibi kowane ɗaya daga cikin abokanan ƙawance ya tarakaba ya dinga dako yana sauraron mota sahibi mutuwar abokinsa liya kusa darahu domin ya kalbi gidansa da gonarsa ya kira gida suna ƙulla amana ne ko yarjejeniya a junansu su biyu a zamanin jahiliya cewa da ni da kai in na riga ka mutuwa gidana da gona ta da kantiya da duk abu da na mallaka naka ne kai ne za ka gaje ni banda mata na da yaya kai ma in ka riga ni mutuwa to ni ne zai riki gidanka da gonarka kai wasu har matayen juna za su mallake ka a matsayin matan wannan a jahiliya duk wani abin da muka koro a farko jahiliya ka san shi alhibatu wasa da ɗatu wal umra ka gane ai da da hubusi da wakazi duk a jahiliya ana kafin musulunci to suna yi hadda rukuba to da musulunci ya zo sai tabbatar da waɗancan ukun farkon sai ya haramta wannan na ƙarshen saboda magaji ne zai gaje ka ba wani abokinka da ka kulla kawance da shi shi ne yake maka wahiya ba'ilatun wannan yarjejeniya ɓatacciya ce addinin musulunci ya haramta ta wallahu alamu shi yasa ma baka santa sosai ba an fi sanin al'umra da alhibatu da alsadaqatu da alhubutu da alwaqaf wanda duk mun kai shi amma rukuba da yake haramtacce ce ko magana ta ba ba a sauran littattafai da yawa ba za ka ji an kawo hukuncin ka to alhamdulillah sai kitabul waqti shi kuma zai zo nan gaba eh shurin sora yanzu wai za ka dinga biyan kuɗi ne ka gane ai ba abin da ka bari za su gaje ba amma wani kuɗi za ka dinga bayarwa in asara ta same ka to za a mayar maka in kuma ka mutu ba asarar da ta same ka sun ci banza ba za a biya ƴaƴanka wannan kuɗin da ka tara to shari'a ku ci da to wa yake so bala'i ya same shi to wai ba ga sun sai mota ya kuma ta inshora kai ne motocin nan sun ba su rasu ba kuma wai akwai ma inshorar lafiya akwai ta lafiya za ka ne kawai ka dinga biyan kuɗin banza an an ce har ma albashi ana cirewa A'a ko da ma baka so to kuma an har ka mutu baka yi rashin lafiya ba za su dawo ma da kuɗaɗen to ka gani shi ne abu da shari'a ba ta so ita shari'a ba ta san cutarwa la darara wa la dirara to ina ne malam Musa بسم الله الرحمن الرحيم يا أمر الشافي شافي نشيدة حل المسائل شافي ننوى to ina za mu tafi to abin da ake ce masa yi imani da Allah ta'ala fa alam ka sani annahu shi lamarin da yake yadubu ala mukan ala kulli mukallifin eh mukallafin yana kisra yawa lamunin ko fata to shikenan yana wajaba akan dukkan wani mukallafi balagaje ne hankali an yi arifa ma ya jibu fi haƙƙi maulana jalla wa'ala ya san abin da yake wajaba a nan ba yake zama dole ga Allah ba ba wajibi da ka sani ba an ma ya jibu abin da yake tabbata luga sai ta tabbata abin da yake zama matabbaci fi haƙƙi maulana cikin haƙƙin ubangijinmu jalla ya girmama wa'ala ya ɗaukaka wa ma yastahilu ya san abin da yake koruwa daga haƙƙin Allah abin da ba a jinjina wa Allah na sifofi da kuma halaye. Wa ma ya zuzu da abin da yake halatta in Allah ya so ya yi, in Allah ya so ya bari, jaƙis kenan. Zai iya yiwuwa abin ya faru, zai iya yiwuwa kuma abin ba zai faru ba. Na farko daga ciki alwajibatu fi haƙƙin Allah ta'ala zai gaya maka menene wajibabbu a cikin haƙƙin Allah ta'ala alwajibatu fi haƙƙin Allah ta'ala abinda suke matabbata cikin haƙƙin Allah ta'ala 20 sifa sifa 20 ne wanda mai qawaid ya kasa a farkon littafin sa wahiya ita ce na farko alwujudu samuwa wannan sifa ce matabbaci ya sa sai ce maka wajibun lillahi ta'ala sifa ne matabbaci ga Allah ta'ala shi samamme ne hujja kuwa faɗin Allah a cikin suratu Ibrahim da yake a fillahi shakkun fatir samawati wal ard kuma daga bakin mazani ai cewa qalat rusuluhum ko qalat lahum rusuluhum guda biyu ne akwai qalat rusuluhum akwai qalat lahum rusuluhum to nan qalat rusuluhum a fillahi shakkun rusuluhum manzannin al'ummai da suka shuɗe qalat sun ga wa al'ummar a fillahi shakkun a shi yanzu akwai shakkun kokonto fillahi ai fi wujudillah cikin samuwar Allah akwai majururin da aka shafi shi ne wujudi a shakkun fi wujudillah yanzu akwai shakku a cikin samuwar Allah alhali shi ne fa'il samawati wal arab mahalicin sammai da ƙarsai kaga wannan aka tabbatar maka samuwar ubangiji matabbaci aya ta biyu da take nuna tabbacin samuwar Allah shine Allah ya ce badi'u samawati wal ard shine makagin sammai da ƙasai da fadiru da badi'u duk da ma'anar khaliqu ne mahalicci ka gane ai amma badi'u ya fi kaiwa matuƙa makagi wani bai riga shi ba ba wani ne ya gani ya kwaikwaya ba shi ne ma'anar badi ai ai mun san bid'a ba haka da mutum bid'a yayi bid'a ana nufin yayi abin da annabi bai ba shi ya kirkiro shi to Allah shine badi'u makajin sammai da kasai Allah ya kuna wani to ta yaya ɗa zai kasance gare shi mutumin da ya- ko ko ubangijin da ya halitta kan mai da ƙarshe ta yaya ɗa zai kasance gare shi kuke cewa Isa ɗan Allah ne ko ku ce Uzairu ɗan Allah ne ta yaya ta yaya za ta yi yana da ɗawalan da kullahu shahida alhali babu abokiyar zama a gare shi mata kenan wa khalaqa kulla shay'in shine ya halitta dukkan komai ba ma wai sammai da ƙasan ba da aka ce bari samawati Allah ya fara gaya mana sammai da ƙasai su ne mafi girman halitta da ɗan adam zai iya gani duk da wasu a kursi hu samawati wal arab kursiyunsa ta yalwaci sammai da ƙasai gaba ɗaya amma tun da ba mai ganin kursiyu balatana al'arki to bala a mana misali da abin da idon yake gani to saboda haka aka ce badi samatu in ka daga kanka ba abin da zaka ga ya tokare ganin ka sai sama in ka saukar da kanka ƙasa ba abin da zai tokare ganin ka sai ƙasa to amma ba sammai da ƙasa kadai ya halatta ba domin ya ce wa khalaqa kullu shay ya halittu dukkan komai har ka dawo zuwa sauro zuwa ƙwayar zarra tun daga sannan duk ya halice wa huwa bi kulli shay'in alim shi kuma masani ne ga dukkan komai sai Allah ke zalikum wancanan ku ne waɗannan sifofi da aka ambata Allah shine Allah rabbukum ubangijinku la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya kai shi sai sake cewa khaliqu kulli shay kan ya ce wa khalaqa kulli shay nan kuma ya ce khaliqu kulli shay shi ne mahalicci dukkan komai fa abudu ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil shi ne abun dogaro ga dukkan komai suratul an'am aya ta 102 a ta 101 zuwa ta 102 alhamdulillah A'ida ta 63 من الأفعال التي تعمل عمل كان yana daga cikin fi'ilolin da suke aiki irin aikin kana ga sunan har guda uku a ba ja alifu din yana nuna na farko kenan shine af'alul muqaraba fi'ilolin kusantowa wa hi ita ce kada wa karaba wa aushaka ka gane ai wannan fi'ili mari fi'ili mudari kada shine ya kadu ai musan wa in ya kadu lazina kafa shi ne zai mudari na kada ta kadu ta mayyazu min al-kayyi ta kadu samawati wal ardu yatafattarna min fawqihinna duka wannan fi'il muqaraba ne wa karaba akwai karaba shi dai ma zai ya kariba wa an ma'adibun wa an wa ma'adi ibn ya kariba wa aushaka mudari na shine yushaku ko yushiku wata dullu ala qurbu qi'il khabari ita wannan tana nuni a bisa kusantowar aukuwar labari idan kace kana daru an yan hadima gidan nan ya kasance yana rushewa kana kenan kaga yanzu yana rushewa ne to amma idan ka sa kada kada daru an yi hade ba gidan nan ya kusa rushe addaru shine ismu kana ko an yan hadima shine labarin kana gidan nan yana rushewa kaga gidan shine sunan to tana nuna kusantowar labarin shine an yan hadima yana ya kusa ya rushe to haka nan karaba da aushaka tana kusanto wuqu'il khabari aukuwar labari ba shine na biyu af'alu raja fi'ilolin raja'i kaunar faruwar abu kana kaunar abu kaza zai faru ita ma tana aiki irin aikin da kana take wahiya af'alu raja sune aka asallahu an ya ce ni bihim jami'a ko a sai rabbukumu an yarhamakum wa in utum uduna a sai rabbukumu an yubaddila da sauransu wa hara da fi'ilin hara wa kalaulaka da ikhlaulaka waɗannan filoli guda uku وتدل على رجائي يا رجاء ما إني وتدل على رجاء وقوع الكبر إذا كان نوني أبو ساق أو نر أو كوال لابار باقصان توسبا ينا قونا دي يو كوب ومكو جيب دي ينا قونا ينا قلنا أبونا يا كوسا سامو جاء نوكو شين أفعال الشروع فئل ولنا النفالة وهي سون شرعة وأنشأ وأخذ ودجق وجعل وعلق وكا وقام وأقبل وخب duka wannan abu alu shuru'i ne su kuma wata dullu tana nuni ala shuru'i abu sa haduwa wal badai da falawa fil khabr cikin labarin nasu labarin kana wa aka wace hadu to alhamdulillah sai ne نعم كتاب الأحاديث النبوية في مالين يراد أخويا الوقت إلاني يشاف بابانا مالك كامل الله يقال لي حديثنا نوع أتنوى نهار في كشافي ما ستند نوع
ذاتنا ستين دا إلى جرسي
shafi na kuskin da biyar a hadisi na sha biyar kamfin wannan ba miki ba kuwa kuma salatu ne a a ina da kamfin da kamfin nufin amma wani za mu tafi shafi na kuskin da biyar a harfin khadi shi ne ba kamsu salawatin salloli guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba ifitara da hunna Allah azza wa jal Allah azza wa jalla ifitara da hunna ya farlanta su ga dukkan musulmi man ahsana wudu'ahunna duk wanda ya kyautata alwalansu wa sallahunna li waqtihinna ya sallace su a lokacin su Allahu bi ma'ana fi ai wa sallahunna fi waqtihinna ya sallace su a cikin lokacinsu da aka ƙayyade musu inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan wa atamma ruku'ahunna kuma ya cika ruku'in su wa sujudahunna da sujjadar su bai yi kotan kurciya ba wa khushu'ahunna da khushu'in su bai yi tunanin duniya a cikin su ba kana lahu ala allahi ahadun yana da alƙawari a wajen Allah an ya gafira lahu cewa Allah zai gafarta masa akwai azari ne tsakaninsa da Allah in ya zo lahira Allah zai gafarta masa duk zunubin da ya zo da shi in dai bai zo da shirka ba wa man la yaf'al wanda bai aikata ba ko da yana yin su baya yin su akan lokaci sai san da ya ga dama ko kuma in ya zo yi ko a lokaci ne baya cika ruku da sujjada ko yana yi a lokacin da ruku da sujjada take amma yana yana tunanin duniya babu kushuri falaysa ala Allah falaysa lahu ala Allah ahadu bai da alƙawari a wajen Allah bayi da garanti a wani abin nufi bayi da garanti a wajen Allah. In sha'a gafara lahu in Allah ya so ya gafarta masa. Kotan kunciyar tasa da tunanin duniyar tasa da jinkinsa sallan nasa baya akan lokaci. Wa in sha'a in ya ga dama azabahu ya azabtar da shi ya kama shi da laifin wasa da sallah da jinkinsa sallah gabanin lokacinta. رواه البيهقي عن عبادة بن سالم خمس صلوات صلوا للنوم دايبير أظهر العصر المغرب عشاء الصباح كتبهن الله على العباد الله و... الله يا وجب تاسو akan bayi san ya ce iftaradahunna Allah Allah ya farlanta su nan kuma ya ce katabahunna ya wajib tasu duk ɗaya ne ka gane inna salata kana alal mu'minina kitaban bai ce wajiban ba bai ce faradan ba yace kitaban wato wajibi ne kamar kutiba alaikum siyamu an wajibta muku azumi faman ja'a bihi duk wanda yazo da sura na alkiyama walam yubayyi minhu shay'an bai tozarta komai daga cikin su ba wato bi mana yazo da su cikakku kenan bai tozarta komai ba istikifafan domin walakanta ji haƙƙi na ga haƙƙin su in ya tozarta ma watakila kuskure ne ko rashin sani ba ya yi ne dan walakanta sallah ba to kana lahu inda Allah ahdu yana da alƙawari a wajen Allah an yi dikila hul jannata zai shigar da shi aljanna walam wa man lam yati duk wanda bai zo da su ba ko ya zo da su amma an ɗiba an yi biyan bashi ya zo lahira amma daraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza to wannan kam za a ɗibi sallata su a yi biyan bashi a gaban idansa sharaɗi ne ya zo da su kuma ba tare da ya zo da tabi'atu ba masu bin bashi ka gane ai to akwai alkawari Allah zai shigar da shi aljanna wa malaikatu din wanda bai zo da su ba ko ya zo da su amma an ji ba an yi biyan bashi falaysa lahu inda lahi ahadun bai da alkawari a wajen Allah in sha'a azabahu in ya so ya azabtar da shi wa in sha'a adkhalahu aljanna in ya so kuma ya shigar da shi aljanna Allah baya asara rawahu ibnu majah an ubada ibn sami kamsu layali akwai wasu darare guda biyar la turaddu fihim da'awatu ba a biyar da addu'a a cikin duk abin da ka roƙa a cikin wannan darare biyar Allah ya karba sai dai ka jira lokaci kawai ko ka ce an samu jinkiri amma la budda Allah ya karba dare na farko awwalu lailatin min rajabin farkon daren watan rajab yau aka ce jumada sani ko jumada akir ya kare rana ta faɗi an ga wata to wannan daren shine daren farko duk addu'ar da ka roƙa Allah zai amsa ma walailatul nisfi min sha'ban da daren rabin watan sha'ban aka ce yau sha biyar a yau sha hudu ga wata eh la sha'a na sha'ban rana ta faɗi to an shiga daren sha biyar shine nisfi sha'ban duk abin da ka roƙa wannan daren Allah zai amsa ma wa lailatul jumu'a da daren juma'a kaga wannan duk safiya nan duk ran alhamis in rana ta fadi da daddare an shiga daren juma'a kafin wayewar garin juma'a duk abin da ka roƙa wannan daren Allah zai amsa ma musamman idan ka yawaita salatin manzo Allah kafin kai addu'a zaka ga buƙatar ka da gaggawa a wannan dare na juma'a eh sanadarinta shine salatin manzo Allah domin ya ce a cikin bayanin falalar juma'a yana cewa afdalu ayyamikum yawmul juma'a akasiru alayya ka gane ai min salati fi layaliha wa ayyamiha ko au au au kama kala yace ku yawaita min salati cikin yinin juma'a da kuma daren juma'a na hudu shine walilatul fitr da dalai idin azumi ko aka ce azumi ya kare 29 ne ko 30 aka aka ce an ga watan sallah to wannan dalan duk abin da ka roƙa Allah zai amsa ma walilatul nahri da kuma dalan idin layya ranar da aka yi azumin arfa dare rana ta faɗi an sha ruwa azumin arfan ba gobe sallah ba wannan shine daren idin layya duk abin da ka roƙa wa nadaran Allah ya amsa arwahu ibnu asakir ana bi umama kamsun min ad-dawabi akwai wasu dabbobi guda biyar kulluhunna fawasiqu dukkan su fasikai ne yuqtaluna ana kashe su fil hilli a cikin hilli wal haram da harami duk inda aka gansu a kashe su duk da alfarmar da Allah ya wa haramin ɗakin Allah da Allah ya ce wa man da kalahu kana amina to amma ban da waɗannan guda biyar ɗin duk inda aka same su ko a cikin harami ne a kashe su domin fasikai ne na farko algurabu hankaka hankaka wal hida'atu da shirwa wal faratu da tsera shegen kenan wal aqrabu da kunama ta ba koyaushe ake ganin ta ba wal kalbul aqulu da kuma kare mai cigo mahaukacin kare kaga nan babu maciji a ciki bai ce wal hayyatu ba bai ce wasu ubanu ba eh lailatun a menene kalbul aquru kare mai cizo shi ma sai yana cizo mahaukacin kare ake ce masa in ya zama ba mahaukaci ne to mai risala ya ba ka kace karan wani za ka biya shi amma wanda yake da lafi ka san da kanuka ana masa lafi har a garin nan mun tashi muna yana mun gani kalanka an ba lafiya aka kashe an kashe banza akwai lafiya a wuyan su karfe ina wata farka da sojoji suke sa da wani farin karfe kowane kare da yana da a garin nan amma yanzu kare ya zama kama akuya duk layin da ka ba akwai to ita maciji abin da ya sa ba a sa ta a nan ba ita akwai ka'idar da in an ganta sai an mata magiya kwana uku sannan in tabba yanayi na hudu a kashe ta wannan hadisi rawa ibn majah an abi huraira kamsun abu biyar min haƙƙin musulmi alal musulmi yana da haƙƙin musulmi da yake da shi akan ɗan uwansa musulmi kowane musulmi yana da haƙƙi biyar akan ɗan uwansa musulmi ya sauke masa wannan haƙƙoƙi guda biyar na farko raddu tahiyya juyar da gaisuwa shine sallama ana ana nufin raddu salami sai ka raddu tahiyya ai sallama ita ce gaisuwar musulmi wa idza huyitu bi tahiyyatin fa hal yudi asan min awruduha sallama ake nufi ita ce tahiyya at-tahiyyatu lillahi wa ijabatu da'awa da amsa gayyata in ya gayyace maka walima ko aure wajibi ne yana da haƙƙi ka amsa wannan gayyata in dai ba ka da wani larura ko wani uzuri wa zuhudul janaza da halartar jana'izarsa in aka ce wane ya rasu musulmi kar ka jira wai sai an gaya ma ai ni ba a gaya mun ba yana da haƙƙi shi din da ya mutu ne yake da haƙƙi ba ƴan uwansa ba yawwa ko aina ka ji labari ko a facebook ka karanta wani ya rasu za a yi jana'iza karfe kaza to an yanke ma uzuri shi mamaci ne ke da haƙƙi a kanka a in ka sani ne Allah ya sa maka da da abin da baka sani ba wa iyalikul maridi da kuma duba marar lafiya a gida ne ko a asibiti in ka ji wani bai da lafiya in dai musulmi ne a nan ba wai ba sai ya san ka ko ka san shi ko makocinka ko abokinka ko dan uwanka matsayin ka na musulmi kawai ya ɗora maka wannan nauyin ka je ka dubo shi wata shimitul aishu da gaida mai atishawa amma da sharadin idza hamida Allah ta'ala inni atishawa ya gode wa Allah lokacin da atishawa ya ce alhamdulillah to wajibi ne ka ce masa yarhamu kallah amma inda ya ci shawo ta ya maje da gode Allah ba kai ma ba ruwanka ne Allah ibnu maja an abi huraira kamtu abu biyar min al-imani yana daga imani duk wanda baya yin to bai da imani musulmi ne amma ba mumini bane mallan ya kun fi shan minhu na kaji duk wanda bai da wani abu daga cikin biyar dinnan fala imani lahu babu imani tare da shi na farko at-taslimu li amrillah mi kauya ga lamarin Allah mi kauya ga umarnin Allah Allah ya faranta sallah ka mi kauya kana yi ya faranta zakka duk da san kudin ka ka cire zakka ka bayar to wannan yana nuna alamar kana da imani wa riba bi qada'illah da kuma yarda da hukuncin Allah kaddara kenan abinda Allah ya kaddara maka na wahala ko na jinya ko na talauci ka yadda haka hukuncin Allah yake gare ka alama ce ta imani wa tahwidu ila Allah da ni kalamari zuwa ga Allah ni kalamari zuwa ga Allah an cuce ka an zalunce ka ka bar wa Allah ka san dai Allah zai hukunci ko ba yau ko a lahira ne to wannan alama ce ta imani wa tawakkulu ala Allah da kuma dogaro ga Allah cikin abin da kake nema kenan inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akidu binasi yake haka kaga wannan ana nuna cewa abin da kake nema ne tawakkali da abin da ka sa a gaba ka dogara ga Allah shine zai baka wa sabr da yin hakuri inda sadamatul ula a lokacin gwabzawar farko lokacin da masiwa ta auko ma aka ce ka ɗan kawa ne ya mutu a lokacin ka daure ka yi haƙuri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko aka ce gidanka ya ƙone ko barayi sun sace sun fasa kaddinka sun kwashe kaya a lokacin da labarin zama ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine asabru inda sadabatul ula amma aka ce babanka ya mutu kai ka rusa ihu kana ihu a baka nan da wata ɗaya mu gani kukan za ka ci gaba da yi in ka kai wata a ƙara ma wata goma sha ɗaya mu gani ƙarshen shekara ko za ka ci gaba kana yi to in ka daina daga baya wannan ba hakuri ba ne lokacin gwabzawa farko ana ka samu saddam ba mu san saddam hussein ba yawa mai yawan gwabzawa daga asadmatu ne lokacin da bala'in ya naushe ka ka shanye da wannan shine hakuri ya yi lamba a ƙasa yake maka wahiyar halu kudu atul musiba a sadamatul ula shine halin afkowar masifa istifhalul kadibul azim da kuma bujulowan wani masifa mai girma to a wannan halin ka daure ka jure wannan shine alamar imani amma kai ta laki kai ta kururuwa kai kai karar Allah wajen mutane Allah ya dora min talauci da yunwa da jinya da wane ne to ko kai hakuri ma ba lada kuma babu imani rawahul bazaru ali ibn umar akwai wacce tana kukan mutum mijin ta ya mutu ta makanci Allah wallahi to ka gani da da kai hakuri ma eh ta ce da ta fi da wacce ka gani da ka gani kuma ba ta dawo da abin da ya tsere kamsun min alfitra abu biyar yana daga tsafta ta addini duk wanda yake yin su to shine musulmi ne tsafta duk wanda baya yin su ya zama kazamin musulmi na farko alkitanu kaciya da ake yi wa yara maza suna cikin fitra wal istihdadu da aske mara kar kamar marar ka da gashi kamar kumar jariri yayi lamba yake ai halqul anati bil hadidi aske mara da aska ko da wani abu mai kaifi na ƙarfi wa ƙarfi sharibi da rage gashin baki kai kamar gashin baki a ce maka ci kunduri wa taqlimul azazir da yanke farauta kai ka bar farce kamar na mai cin mushi wa natfil ibdi da tsige gashin hamata kai ka dinga bin hamatar ka da gashi na tuku tsigewa istihdad kuma askewa imamu shafi yace to sunna da tsigewa tace amma ni ina jin zafi ba zan iya ba askewa ne shi yake idan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to shi baya iya wato in za ka iya tsigewa ka tsige in kana jin zafi to ka aske ana so dai ka gusar da gashin hamata to alhamdulillah sai ne eh to ne ne ina ne نيل العرب بشرح روح الادب شافي لا عشرين هنا لا متازي هنا شيء وقال شيخ ابو العباس المرشدنا yace auqatul abdi arba'a lokutan bawa guda hudu babu na biyar a rayuwarka ta duniya gaba ɗaya lokaci ne hudu kake da shi la khamisa la babu na biyar gare ta na farko dai ni'matul ko dai kana cikin hali ne na ni'ima jin daɗi au baliyatun ko kana cikin bala'i hali na tashin hankali da bala'i au da'atun ko kuma kana yi wa Allah da'a ne a daidai wannan lokacin au ma'asiya ko kana cikin saba wa Allah la kamisa la babu na biyar to fa fi ni'imati a cikin halin ni'ima an ka tsinci kanka cikin ni'ima da jin daɗi a shukuru abin da ake nema ka yawaita shi ne godiyar Allah in a halin ni'ima kake ba bala'i ba to abin da ake so ka yawaita gode wa Allah wa fil baliya a cikin bala'i ko da tashin hankali abin da ake nema a gare ka asabru haƙuri asabru inda sadmatul ula daga bala'i ya zo to kai haƙuri wa fi tsaya a cikin ibada in kana halin bautar Allah ne sallah kake yi ko karatun Qur'ani ko zikirin Allah ana neman shuhudul minnati halartowar baiwar Allah a zuciyarka ka dinga wani Allah ya maka baiwa har ya baka dama kana yi masa da'a wa bil ma'asiya a cikin sabo kuwa an kasance kanka a cikin saba wa Allah to Allah zai ka dawo ka gudu wajen Allah ka fake wal inaba da komawa zuwa ga Allah wa talabul iqala da neman yafiya shine al iqala zamewa ka zo ka ce Allah Allah na tuba bayan ka daina ba ka yi niyyar ba za ka tsala ba da wannan sharadin na tuban alladamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambi kuma baqiya min umrihi wa yatruka al ma'asiya to sannan ka zo ka ce wa Allah ka tuba shine al iqala wa fil hadisi ya zo cikin hadisi qala alaihi salatu wa salam manzo Allah sallallahu sallama ya ce man u'tiya duk wanda aka bashi kyauta daga ubangiji fa shakara ya gode wa butuliya aka jarrabe shi fa sabara yayi hakuri wa zulima aka zalunce shi fa gafara ya yafe ba da an fi karfin sa ba ba dan ba yanda zai yi ba wa aznaba yayi zunubi fastaghfara ya nemi gafarar Allah sun ba sakata alai sannan sai magana yayi shiru ya- bai kawo jawabin man din ba man ai harfu shar'i ne to tana neman jawabin shar'i duk inda shari'i yake ya neman jawabinsa kace duk wanda yayi kaza to ana jira a ji kaza zai same shi ko to sai manzo Allah ya shiru fa qalu sabai suka ce malam ya so me zai samu ya mai sai Allah qala sai ce ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗannan masu wannan sifa su ne aminci ya tabbata gare su wa mu da kuma su ne shiryayyu masu waɗannan sifofi guda hudu wa fil hadisi ya zo cikin wani hadisi dai an rasulillahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce la ta'ati alal abdi sa'atu ba wata awa daga cikin awoyin yini goma sha biyu da awowin dare goma sha biyu ta fi alal abdi da za ta zo wa bawa musulmi la yadkurullah fi hadda da ambaci Allah a cikin wannan awar ba illa karar alaihi hasratu sai ta gaina masa nadama yawmal qiyamah a ran hasa alqiyama duk wata awa da ta shuɗe yana yin gem ko yana kallo a sinima ko a bidiyo ko a tv har awa ta wuce bai ambaci sunan Allah ko sau ɗaya a jikinta ba to ranar alkiyama aka nuna masa asarar da ya yi sai ya ci da yatsa wa min adabin muridi yana daga ladabin muridi Allah ya lura kar ya yadda a ganshi a ko'ina illa mustaqilan face yana mai shagaltuwa da fikiratin da tunani na lamarin Allah wa ya tafakkaru na cikin kalkin samawati wal arab wanda Allah ya ambace su ulul albabi allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna to a ganshi yana yin tafakkuri cikin lamarin Allah au nazaratin ko a ganshi yana nazari cikin littattafai na addinin Allah au zikirin ko a ganshi yana zikirin Allah au mu za a kara ku a ga yana tunatar da juna tsakaninsa da ƴan uwa muridai au ki da mata shekin ku a ga yana hidimta wa shehinsa yana ɗebo ruwa yana kaiwa gidan shehinsa ko yana gona yana yi wa shehinsa noma ko yana masa shara ko yana wanke masa tufafi ko yana goge masa tufafi Ya- a gaishe da yana wani aiki na hidimta wa shehinsa shehin wasilu wanda yake sadar da shi ila maulahu zuwa ga ubangijinsa to falizalika domin haka ne ya harisu alal auƙati wato kafizalika ne ba da wannan ayyuka da ya gaya maka mustaqilan da fikira au nazaratin au zikir au muzakar au shi da mutu shaikin da wannan ne ya harisu alal auƙati mutum yake kwaɗayin kiyaye lokutansa wal amfani da numfashinsa ma kada ta fa a banza to alhamdulillah sai ne ina ne saboda hanzu ashirin da biyu to ina za mu tashi وتعادوا في أحمد المنكر القول ونطق الأراذل الأوراء كل رجس يزيده الخلق السوء سفاها والملة العوجاء فانظروا كيف كان عاقبة القول وما ساق للبذي البذاء وتعاقوا يهودا ودا منافقان مدينة sun yi bayayyaniyar munkarar ƙauli mummunan zance fi ahmadin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane ai inda ta'adu na hamza ne sai ake sun yi taku daga alwadu amma da yake ainu ne daga al'ada'u ne sun yi bayayyeniya a junansu na mummunan zance na ɓatanci shi ahmad cikin manzan Allah munafikai sun faɗi irin nasu yahudawa ma sun faɗi irin nasu amma yake ba abun mamaki bane ji imamu busiri wani dukul arabil dama furcin kaskantattun mutane walakantattu al'aurawa shi ne tsiraici ai alkalmatul qabiha ya kawo muni da al'aurawa don tsiraici abu ne mai muni ba da kyan gani dama zancen kaskantattun mutane al'aura ne mummuna ne dama ba ba za ka taɓa zaton magana kirki za ta fito a wajen mutumin banza ba don munafiki ko ba yahude ko wani makiyin Allah da mazo ya saki harshe ya yi ɓatanci ga manzo Allah wannan ba abun mamaki ba ne domin nutqul arazili furucin kaskantattun mutane shine al'aura'u mummunan zance kullu rijisin dukkan wata dauda da alkulku su'u mummunar ɗabi'a ya ziduhu safahan yake ƙara masa wauta ka gane ai wal millatu da kuma tafarki al'auda'u gurguwa irin tafarkin yahudawa kenan da suka ɓata addini ya zama ya gurgunce to fanzuru ku duba ya ku al'ummar musulmi kaifa kana aqibatul qaumi ya ƙarshen waɗannan mutane ya kasance masu ɓatanci da cin mutunci manzan Allah wa ma saqa lil baziyil baza'u wa ma da abin da albaza'u alfahasha ko ka ce ba tsa mummunan zance saƙa ya koro na bala'in bala'in da ya koro lil bazi ga ne batsar ka duba ka ga irin abin da batsa ta jawo wa mai yin batsar mai mummunan zance ne kashe harshe ga manzan Allah ka duba ƙarshe me wannan furucin ya jawo masa shi ne abin da ya sami banin najib ya kisa gaba ɗaya aka kashe duk wani balagagge mace da namiji ba a bar shi da rai ba a maza matansu da 'ya'yansu ƙanana su kuma aka bautar da su aka bai da su bai su kuma banin nadir aka kore su daga garin madinan ma gaba ɗaya suka kaura suka koma can ƙasar tabuka nesa da ma illa maza Allah yake shi ma Allah ya biyo ba yake wa laula an kataballahu alaihimul jala'a la'azzabahum fi dunya ba dan Allah tun alahul maghfuzu ya rubuta cewa kola su za a yi ba da su ma ya azabtar da su a duniya an kaje su irin yadda aka kaje banu ba. wannan ne ya jawo musu albaza'u sakin harshe haka lilbazi shine ya koro wannan azaba ga mai mummunan zance to alhamdulillah eh waje da sai baba wannan shine fa jawabin fanzuru din eh eh to shine ai ne maka nace zagi aci daga asabbu ne ai wa sabbihi wa taqwifi to za mu yi jawabin gobe insha Allah to ina ne mu wadda mu wadda maliku babu na sa nawa babu ma ja a fil li'ani babu kenan da ya zo na hadisai fil li'ani cikin bayanin li'ani tsakanin ma'aurata حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد السائدي سوى سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه أخبره يا باشي الأباري أن أوي مرل العجلانية ولي صحابي من سنة آه تاجئين ميتين أوي مرل العجلاني جاء يابو إلى آتم ابن عدي الأنصاري هو ودن آتم أن عدي الأنصاري بلنصاري فقال له يتمك يا آتم يا قي آتم أرأيت كبان الأباري رجل مسلم waje da ma imra'ati rajulan ya tarar da wani mutum tare da matarsa yana nufin ya ga matarsa tana zina da wani mutum ne waje da rajulan ya samu wani mutum garbi ƙato ma imra'ati tare da matarsa gulgab in jiska ne a ya katuluhu shin zai kashe shi ne fa ta katulunahu ku ba ku kashe shi ku ce annan nafsa bin nafsi yi ba da ya san makomar kisa ne am kai fa yafa'alu ko kuma ya zai aikata ya zo ya talar da ƙato a kan matarsa kuma shi mai gidan ga takobi ko gatari ko adda a hannunsa zai kashe wannan kwartan ne shi ma ku kashe shi ko kuma ya zai salli ka yi min tambaya ya asimu an zalika akan wannan mas'ala ka tambaya mini rasulallah manzo a karo a cikin ma uwa mirin sahabi tunda ya ce a tambaya masa manzo Allah ko salli ya asimu an zalika rasulallah ka ce sal- ka tam- salli ka tambaya min rasulallah maza Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika ga wannan mas'ala ya asim shikenan fa- fa sa'ala asimun rasulallah sai shi sayyidina asim ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika ga wannan mas'ala fakari a rasu sallama almasa'ila manzo Allah sai ya ki tanka wannan mas'alolin baya son jinta don ba magana sai mai daɗi ba wa abaha ya aibinta ta ma hatta kabura ala asim ma sami amir rasulullah har sai da abin da asim ya ji daga magana sallama na aibinta wannan mas'ala kabura yayi nauyi ala asim ga asim ya ji da ya sani ma da jiro ya tambayi manzon Allah wannan mas'alar falan ma raga asimun ila ahlihi yayin da asim ya dawo wajen iyalansa ya dawo gidansa kenan da ji daɗin raddin da manzon Allah ya masa akan wannan mas'alar ba ja'ahu uwaimirun wanda ya aikata uwaimirun ajlani sai ya zo masa gida ya ji labarin asim ya dawo فقالت يا آثم ماذا قال لك رسول الله يا آثم وإني من زعل صلى الله عليه وسلم يا maka. فقال آسم لأويمر آسم سيجا أويمر العدلاني لم تأتني بخير والله إني وكذو من ده الهير kaje ka kamu in gida mai kan ruwa mazala ya tashi min ni magana sai a kai da aka ne to ka zo min da alheri ba domin kadkara kadkari har sallallahu sallama almas'alatan allati sa'altuhu anha manzo Allah sallallahu kwata kwata ya ci wannan mas'alar da na tambaye su a kanta. Ka ƙala uwa biyu da ce wallahi la an ta yi ni ko wallahi ba zan tike ba, bi ma'ana ba zan bar wannan mas'alar ba. Hatta az'alahu ana kai na je da kaina na tambaye su. Ya ji fa'idin maganganun da ka san hikima ta manzo Allah manzo Allah ya gane asin ba shi ne mas'alar ta fara kan ba yana so ya ji daga bakin mai ita shi yasa ya gaggaya masa mai ciwo wanda shi din ba zai zo ba dole ya turo mai ya san me ita ba zai iya hakuri ba ko me za a gaya masa ya zo wanda hikima ce ta manzo Allah ba wai dan mas'alar ba ta da hukunci ba ba wai dan baya son tattauna mas'alar ba yana so ya ji daga bakin mai ita to a ƙarshe da yake shi wallahi ko ba zai barta ba har ya tambayi manzon Allah akan ta ba a gaba da uwa mirin uwa mirin daga nan ya fuskanto gidan manzon Allah shi da kansa hatta a ta rasulullahi har sai da ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasan nasu a tsakiyar mutane idan ta ya rufe ya kaita mutane ya taka su sai da Abubakar Umar ya tsallaka ya je inda manzon Allah yake a tsakiyar mutane fa qala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah nan da ce ni na aiko asin ba ya ce a ra'aita rajulan ka ba da labari mutum ne waje da ma'aimar ake wasu ne ya tarar da wani mutum tare da matarsa a ya fatuluhu fa taqtulunahu shin zai kashe shi kuma ku kashe shi am kafa ba abu koya zai fa qala rasulullahi maza maza sallama sai ce qad unzila fika wa fi sahibika haƙiƙa an riga an saukar da aya cikin lamarinka wa fi sahibatika da kuma abokin zaman naka ashe ba sahibika bane kai da wata taka an riga an saukar da aya fa zahab fati biya ka je ka zo da ita akwai wanda zai yarmuna azwajahum tana nan an saukar a cikin suratul nur qala salih shi sa'al ibn salih sa'idi da ya rawaito wannan hadisi yace wa ana ma'an nasi ni a lokacin ina ta fatala ana haka ne to sai suka yi li'ani tsakanin miji da matar da ya zai kira matar manzo Allah ya ba shi rantsuwa biyar da tsinuwa ita ma ya ba ta rantsuwa biyar da fushin Allah wal kafafu an gaji ballahu alaiha shine fatala ana din wa ana ma'an nasu ni ina tare da mutane a lokacin inda rasulullahi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sa aka yi hadan ma faraga min tala'unihi ma yayin da suka gama li'anin su da tsinuwa da suka yi wa junan su akan in ƙarya suke yi qala uwa min umma yake kazabtu alaiha kaji kuma a gaban manzo Allah kuma da rasulullahi ƙarya ne mata ya rasulullahi kazabtu alaiha ya rasulullahi in amsaktuha in dai har na rike ta wato nan ba kai ta kansa yi ba ya kawo sharadi in amsaktuwa in dai na rike ta a matsayin mata na ci gaba da zama da ita to a ce kenan sababtu alaiha ƙarya ne mata kenan ya rasulan da ganda tana abin da take yi da wani kuma ni na zo na zo da ita a matsayin a ce ma ƙarya nake mata ka gane ma'anar sharadi ƙarya ne mata kenan sallah in dai har na rike ta a matsayin mata fatallaqaha salasan atake ta ya fike take uku qabla an ya'murahu rasulullah tun kafin manzo Allah sallama ya umarce shi to shi wannan sakin da yayi a gaban manzo Allah sau uku shi ya jawo masu li'ani idan suka yi li'ani sun rabu kenan har abada za su wannan rigawar masallaci da ya bari ya ji mai manzo Allah zai ce zai ce ka je ka je ka isbra'i in ka ga dama ka sake ka ko ka ga dama ka rike ta shi da jira wannan ba kawai in kwanne ci gaba da zama da ita ƙarya na mata kenan saboda haka na sake ta sake uku tun kafin manzo Allah ya umarce qala malik yace qala ibnu shihab malam musa ibnu shihab yace fa kayan tilka ba'adu ko ko sai wannan qadiya ko wannan waqi'a ta uwairu ta kasance ita ce sunnatal mutala'ina sunnar duk wasu ma'aurata da suka yi li'ani ba'adu bayan wannan matsala da ta faru tun daga na aka san ga yadda ake san saboda hadisi ne bai gaya maka ayar ba amma tabbata maka kad kunri latika wa fi sahiba duka an saukar da wahayi a cikin lamarin ku a cikin alqur'ani to alhamdulillah sai ne alhamdulillah fatiha da salatul fatiha Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله جل إن ولا بكر هذا السلام عليكم إلى لا يا جماعة السلام عليكم ولا أدري إلى لا جاء يا أمسى يا جماعة بدر يا جماعة السلام عليكم ما شاء الله الحمد لله الله يسلمك